إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin ranar alhamis 17 ga watan rabi'un thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara da da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da uku ga watan goma sha biyu miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisul qasa'id al-witriyya wanda ibn rushaini ya rubuta Allah ya ji kansa da rahama ya kuma yafi masa kurakuransa wanda wannan darasi shi ne darasi na 24 a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka da malayin rubuta domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a satin da ya gabata mun tsaya a shafi na 44 yau za mu tashi farkon shafi na 45 da roƙon muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi muna muwafaka da abin da yake daidai to in ba a manta ba bala yana ci gaba da bayani akan bayanin darajoji da na ce shafi na 46 muka tsaya ko? za mu tashi shafi na arba'in da bakwai inda littafin da ya fara nisa a yana ci gaba da bayani akan bayyana falala da martaba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu tashi a farkon baitin da yake cewa falau فلو كان لي أمر لقمت بشكره وعمرت قلبي طول عمري بذكره فلو كان لي أمر da ya kasance ina da wani al'amari to laƙumtu bi shukurihi da na tsayu da gode masa da na tsayu da ainihin gode masa wato da ce akwai wani al'amari wanda ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallama matsayi a wurina to da na dawwama na tsayu akan gode ma wannan al'amari to amma babu tun da ya kawo lau kenan ya nuna babu ashe babu wani al'amari wanda ya kai mai son annabi sallallahu alaihi wasallam inda har akwai to ya ce da na tsayi da gode ma wannan al'amarin wa martu kalbi na raya zuciyata bi zikirihi tare da ambatun annabi sallallahu alaihi wasallam tula umri tsawon rayuwata ma'ana dukkanin shekaruna ba abin da nake yi sai ni sai an batun annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a waƙe ko kuma a magana ta zube wadda ba waƙe ba wannan yana nuna maka martaba da matsayi na ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa sai daga bani zuciyar ta rayu ne akan ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu in kaga ambaci annabi kila sai in karatun hadisi ake yi ko wajen salati eh wanda duk wani musulmi ya kamata a ce ko yaushe zuciyarsa na ne cike da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ولما تولى ولما تولى العمر مني بأسره ذكرت اقتراب الزائرين لقبره ولما لوكتين دا تولى العمر مني شيكرونا رايواتا تجوي بايا مني daga gare ni bi asrihi gaba ɗayan rayuwar in an ce bi asirihi ana nufin bi ajma'ihi yana nufin lokacin da rayuwarsa gaba ɗai ta dumfari ƙarewa shekaru sun yi nisa to zakar tuktirabar za'irina a wannan lokaci sai na tuna iktirabar za'irina kusantuwar masu ziyarta liƙabrihi ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga shekaruna sun sun doshi karewa sannan ga masu ziyarar annabi sallallahu alaihi sallama ko kabarinsa su kuma suna dab da isa ga kabarin kuma ni ba na cikinsu wa bu'udi kuma na tuna nisanta ta kabarin ya nisanta da ni sannan su ma masu ziyarta ɗin da za su je su kai ziyara ga kabarin annabi sallallahu alaihi sallama sun yi nisa da yi sai ce fa asyafu ta'assufi sai ga takubba na bakin ciki shine a ta'assuf ya asafa ala yusuf a ta'assuf shine al-huzn shadid bakin ciki mai tsanani to sai ya ce fa'asiyafu jam'u saif al'asiyaf jam'u asaif walmuradu bisai shi ne alatun wata ala ce wani ƙarfe ne wanda ake kakkatsa abubuwa da shi to ta kubban a ta'assuf baƙin ciki mai tsanani yushhazu suka zamo yushhazu biddal wannan dugun kuskure yushhazu suka eh a daidai ne ku kyale shi ha'un akwai nuskar da adda dugu yushhazu suka zamo ana ta wasa su su wayannan ne ta kubban ma'ana na sawwara maka halin da yake ciki na damuwa da bakin ciki kan cewa ƙarfin shi ya yi ya ƙare shekaru sun dumfari ƙarewa sannan kuma ga wasu makamai masu kama da takubba na damuwa na bakin ciki tare da shi waɗanda yushhazu ana ta wasa su don mi don su ƙara kaifi fatabballi فتبا لعمر ضاع فيه تحربي تولى وجاء الشيب للموت معربي فتبا هلك تتبتا لعمر قدر يودى ضاع تلالج فيه كما أتكين والنار يوى تحربي أفوي كاسا وادا روني تاريد إيطالي na rashin lafiya ma'anadun rayuwar da ta riga ta lalace a banza kuma cikinta ga wani rauni na rashin lafiya shine at-taharrud at-taharrud al-murad bihi ad-da'f wal marad hatta takuna haraban hmm harad al-harad shine ad-da'f ash-shadid rauni wanda yake mai tsanani ko al-marad ash-shadid ko kuma rashin lafiya mai tsanani to ita rayuwar nan ta ƙare a harkar banza ba wajen da'a ga Allah subhanahu wata'ala ba sannan kuma a cikinta ga wani ciyo wanda ya raunana ya raunana rayuwar to don rayuwar da ta siffanta da wannan fatabban tabban ga shi na ƙurani tabbat yada eh tabbat yada abi lahab tawalla rayuwar ta juya baya ma'ana ta dumfari karewa waje a shaibu kuma ga hurhura shi ko ya zo ya ce lilmauti ma'uribi wanda yana bujirowa domin mutuwa duk sanda kaga hurhura to mutuwa ce ke gemi ke bujiro maka da kaga ka fara hurhura to ka kama salati da istighfari eh al'amarin yare al'amari ya riga ya an samu matsala kaɗai ta istighfari kawai amma matsala an riga an same ta to shi ne yace ga hurhura ya zo sannan kuma hurhuran nan lil mauti mu'rid wanda shi ke bujurowa da mutuwa ta shi ke nuna min cewa mutuwan nan ta kusa take kisa da kaga mutum ya yi hurhura bai yi hankali ba to ba san da zai yi hankali sai dai ya mutu da hauka faya nafsu kam za an habibiki tu'ribi zamamtu hayatan la bi taibata tanqadi faya nafsu ya ke rayuwa yana nufin rayuwarsa kansa shi ibnu rashaidi shi mai littafin kamza ma'ana so nawa ne tu'uribi zaki kau da kai an habibi ki daga barin masoyinki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ki jiya ki shekaran jiya ki so nawa a wannan zargi yana zargin rayuwarsa so nawa zaki kau da kai daga barin masoyinki annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ke tunkari wasu masoya can na banza wanda son su ba zai amfane ki ba ba wanda son sa zai amfane ka kamar son annabi sallallahu alaihi wa zamantu hayatan na zargi wata rayuwa wace rayuwa tanqabi akwai ya zawai daga bandodin din tanqabi rayuwar da ta kare la bi tsaibata amma kuma ba a garin madina ba to wannan rayuwa na zarge ta gaga irin rayuwar mu kenan gobe rayuwar da ta kare Najeriya ba a Madina ba yace to na zarge wannan rayuwa ba rayuwar kwaraita ba duk rayuwar kirki ya kamata a ce ta kare a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Madina shi yasa in son samu ne kai fatan ka mutu a Madina kai fata saboda ka mutu wuri mai kyau in dai akwai imani ka mutu wurin da ane maka kyakkyawan kyakkyawan zato ko sai ce mata na hawaha tuhudal mataya wa tujbaz mata zuwa ina ne tuhudal mataya ake kora raƙumma wa tujbaz kuma ake jayo su ana kakkange su ana fisge su na hawa ha zuwa katarnin madina ɗin a ɓangaren madina ɗin ma'ana so nawa hakan ya faru ma'ana da yawa an samu wasu raƙumma su ne almatsaya jam'u matsiya asalin almatsiya shine abin hawa abin da za ka hau don ka yi tafiya jikinka ya samu sauki shi ake kira da almatsiya to a wancan lokaci mafi yawancin ababen hawan larabawa raƙumma ne in za a je aikin hajji su ake hawa don cikin dabbobi ba dabba da ta kai shi hankulin tafiya mai tsawo saboda shi adda hankulin ishirwa sai kwana uku bai sha ba raƙumi ba kuma yana aiki saɓanin sauran dabbobi saboda Allah ya mai wata salka a cikin ciki mai ajiye masa abinci da ruwa zai iya shan ruwa ya sati ruwan kuma yana amfani da su tushe sa laraba suke makale musu wajen tafiya eh to shine yake cewa so nawa aka samu raƙumma tuhuda da ake gargada su wato jibazu kuma ana jajjayo su ana fisgar su da ragama na hawa ha a ɓangaren madina فما لذ لي بالبعد عيش ولا هنا وجسمي حليف الهم والحزن والضنا يتي فما لذ لي عيش باب وترايوا da tayi dadi gare ni wala hana sannan kuma babu wani sauki da yayi dadi gare shine hana alhana'u alhana'u a luga shi ne asahal ko al'aishul hani rayuwa mai daɗi shake kira da alhana ya ce to babu wata rayuwa ko wani sauƙi da ya daɗi gare ni bilbu'ud in dai yana tare da nisanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ni wannan rayuwa ba ta da daɗi a wuri halin da nake ciki in dai an ce ba na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ni wannan abin ba na jin daɗin sa dan na samu kuɗi na samu dukiya na samu wane ne wane ne amma kuma an ce ba ni kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan rayuwa ba ta yi daɗi gare ni kuma ba ta zama mai sauki ba wa jismi gangar jikina haliful hammi abokin bakin ciki abokin damuwa ne alham shine damuwa gani damuwa ta zuci to shine yace jikina halif halif bi ma'ana sahib aboki kana cewa anta halifi ya halifi ya masoyina ko ya masoyiyata da mace da namiji don halif ake cewa ba a cewa halifatu a da namiji da mace duka halif ya halifi ya masoyiyata hmm? wal huzni da bakin ciki wabbana da kuma rama rama ta jiki ita ake kira da abbana haka kuma almarad rashin lafiya shi ma a lugar larabci ana kiransa da abbana وإني بنار الشوق أنشد معلنا ذعرت بأيام الفراق ومتى أنا وإني ني بنار الشوق أدليل وتدبيجين صنع النبي صلى الله عليه وسلم yace unshidu ina rera baitoci ina rera waƙoƙi na yabon manzon Allah ma'ulinan kuma ina mai bayyana haka a bayyane nake yi za'irtu na firgita na tsorata bi ayyamil firaki da kwanakin rabuwa kwanakin rabuwa da ni da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunanin cewa fa zuwan da na yi madina ruhina ya zo madina kuma zai rabu da madina din ya ce to na firgita da wayannan kwanakin wa mata ana wa mata har yaushe ana ni a talazzazu zan ji daɗi da can ƙarshe wa mata ana a talazzazu a yaushe ne zan ji daɗi bisa a ce auƙatin liƙa tare da lokutan haɗuwa to yaushe zan samu wannan yaushe ne za a ce zan samu jin daɗin samun shiga cikin lokutan haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fatan haka inda zan samu wa ashku hadithi kullahu li muhammadi wa anshuru dam'an qarinan ghayra mufridi wa ashku hadithi ina kai kukan labarina maganata kullahu gaba ɗayansa li muhammadi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa an shuru dam'an kuma ina zubar da hawaye ƙarinan hawayen da yake mai yawa mutatabi'an hawayen da yake mai yawa mai bibiyar juna ma'ana hawaye ne mai yawa ke gaira mufrad ba hawaye guda ɗaya ba yawa gare su na yi kuka na yi tayi na yi tayi na zubar da hawaye masu yawa saboda ni saboda halin da nake ciki walamma na ma shauƙi wa ƙallata jalludi ذرفت دموع العين شوقا لأحمد ولما نما شوقي لوكتين da begena ya karu karuwa yayi ba raguwa yayi ba ko wa qalla tajalludi kuma hankuri na yayi karanci zaraftu dumu al'aini sai na kwararar da na zubar da dumu jam'i ne na dam hawayen idanu shauƙan saboda bege so mai tsanani shi ake kira shauƙi li ahmadi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wali bin nawa shauƙun wa qalbun mujazzab yace wali shauƙun akwai wani shauƙi na bege tare da ni wa qalbun akwai wata zuciya tare da ni mujazzab wanda yake ya karkatse saboda bakin ciki shi wannan zuciyar binnawa a dalilin nisanta ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na yi nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda shauƙin da a tare da ni na son manzon Allah na son in haɗu da shi ga zuciya kuma ta riga ta karkace saboda bakin ciki kaga so yayi tsanani ko to shi yasa masu da'awar soyayya yanzu duka dai shirme kawai suke suna shiririta ne wa haƙƙiƙa kalbi bil firaki ƙadin kawa wa laisa siwa ƙabril habibi lahudawa wa haƙƙiƙa ina rantsuwa da haƙƙinka kalbi zuciyata ƙadin kawa ta riga ta ƙone bil firaki saboda rabuwa da kai sallallahu alaihi wasallam walaisa lahu dawa ga can ƙarshe kun san luga ake karatu ko to ba irin karatun hadisi bane ko fiqh walaisa lahu dawa kuma ba ya da magani siwa qabril habibi maganinsa guda kabarin manzon Allah da zan ga kabarin shikenan na warki eh an warki وأصبحت صبا لا أفيق من الجوى ذللت ولكني تلذذت بالهوى وما الحب إلا ذلة وتلذذ أنا يسكيان وأصبحت صبا نازموا مي بيجي ده الصب بالصاد ها يوا ده عينهم ashauku duk abu ɗaya ne bege na waye gari ashiqan na zama mai bege wajen son annabi sallallahu alaihi wasallam la ufiqu kuma bana wartsakewa min aljawa daga bakin ciki aljawa eh bakin ciki shi ake kira jawa zalantu na kaskanta na zama wulakantacce bil hawa ga ya can ƙarshe saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam walakin ni amma kuma sai dai ni talazzastu duk da haka kuma na ji daɗi eh na wahala kam wajen son annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma wani bangare na ji daɗi to me yasa kai wannan magana yace a wa mal hubbu illa zillatun wa talazzu ai soyayya abu biyu ce kaskanci jin daɗi ko ba gaba ne tambayi masoya ko akwai kaskanci cikinsu akwai kuma jin daɗi to haka abin yake duk sanda kake so abu za ga sai ka ɗan kaskanta wani lokaci sai ka wahala saboda damuwar da za ka shiga amma kuma wasu lokuta za ka ji daɗi to haka so yake shi yasa in kana son budurwa sai ka kaskanta ko wani lokaci ko ba ka ji daɗi eh wa mal hubbu illa zillatu wa talazzuz saboda haka so akwai akwai akwai dadi cikin sa kuma akwai wahala wa inni ala hawli zamani wa sahbihi aluzu bi jahil mustafa wa bi sahbihi wa inni ni ala hawli zaman akan tashin hankalin zamani wa sa'abihi da tsananinsa aluzu ina neman malaka bi jahil mustafa a dalilin alfarma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wa bi sahabihi haka ina ma neman malaka da alfarmar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tawassuli ne da zatin da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa wanda malamai suka ce ba a same shi a cikin sunna ko a ƙur'ani ba sau da haka al'afdal shine mutum kada ya yi duk abin da yake ibada in bai zo a ƙur'ani ko sunnar manzon Allah ba to barin shi shine ya fi shine ya fi faƙulli zamani inda hani bi khatbihi ذمام رسول الله أرجو بحبه فقل كفأ لزماني قلوكتنا إن دهاني إذا هيا فرقتدني بخطبه ده الأمر سمي جرمة الخطب شنمي الأمر العظيم الأمر يوندك ببا بشكل كرا الخطب بالخاء sai ce arju ina fata bi hubbihi a dalilin son manzon Allah zimama rasulillahi in samu alƙawalin manzon Allah zimami shine maf'ulun bihi muqaddam eh fi'ilinsa shine arju ai arju zimama rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi hubbihi ina kaunar samun alfarman alƙawalin annabi sallallahu alaihi wasallama ko alfarmarsa saboda son da nake mishi wa bil madhi arju lil janani unaffaz yace wa bil madhi a dalilin yabo na ga annabi sallallahu alaihi wasallama arju nake kaunar lil janani ga shiga aljanna unaffazu a shigar da ni ma'ana a dalilin yabo na ga manzon Allah saboda yabon da nake yi ma manzon Allah to ina kaunar a shigar da ni aljanna أخلاي ما في الأرض خلق كأحمد ولا في السماء في منتهى كل مقصد أخلاي يا كو مدى دينا مسو يا ناقو دابيو مي خليلي يعوج بالمحسب وانزل ولا تبقيا عن خيفه متحولا كو كو ميشبا تو wannan kenan to ya kuma da ɗayina guda biyu ma fil ardi khalqun babu wata halitta a cikin ƙasa ka ahmad wanda wai wannan halitta za a ce wai ta yi kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin manzon Allah duk wanda ya ce ma wai shi ira annabi ne ƙarya yake wala fi sama kai har a sama babu wata halitta wadda yake za a ce ta yi kama da manzon Allah wajen matsayi da daraja babu fi muntaha kulli maqasid kuma a cikin dukkanin makwara na abin da ake nema duk abin da ake nema na kamala to babu wata halitta wadda za a ce wai irin annabi ce kyau ne haƙuri ne gaskiya ce kyauta ce amana ce duk abin da za ka faɗa sallallahu alaihi wasallam إذا ما ذكرناه إذا ما ذكرنا ما أقول لمنشدي رياح الصبا هبي لقبر محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما ذكرناه أقول لمنشدي إذا ما ذكرناه دلو كتن مك أمبتش النبي صلى الله عليه وسلم أقول إنا فنح لمنشدي ga wanda yake rera baitoci na yabon manzon Allah riyahu saba iskoki na asuba akwai wani iska da ake yi ya an sallame sallah asuba kamar rana ta fito wani iska na nan bai da ƙarfi daga gaba zai ka hitowa to ana kiransa da asaba ana kiransa da annasim to iskan gabas hubbi ko duk da an ce iskoki kuma ya koma aljannu saboda haka iska bai da jami'i a hausa in ka ce iskoki to aljannu ke to kuma gashi nan jami'i ya kawo riyahu jam'u rihin iskan gabas hubbi ku buga likabri muhammad zuwa kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وبث علينا الطيب من ذلك القبر وبث كواسع علينا أكم الطيب قمشي من ذلك القبر وانا كنك أوكو دقا وانا القبر وانا كاجي قبر من الله الله ذاك جوانا حسكينا فتوة wani kamshi na fitowa daga kabari to shine yake ce mai iskan gabas su ɗauko ƙamshin da ke inda wannan ƙabarin a kawo musu ko shi su samu su shaƙa su je sauƙi-sauƙi kaga ko ba a haɗu da annabi ba to an ji ƙamshi faya bar ku kad azkarta ni fakara munƙiri wa aishan taƙadda kana fihi talazzuz faya bar ya kai walƙiya walƙiya walƙiya a larabci namiji ba mace ba ce amma walƙiya muke ce walƙiya ya tabuga ya kai walƙiya kadi azkarta ni haƙiƙa ka tunatar da ni sagara wushiriya tawa mun ƙizi wannan da yake tsamar da al'umma daga halaka shine annabi sallallahu alaihi wasallam wai walƙiya ya gani sama sai tuna da wushiriya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yana da wushiriya eh to wannan hasken da walƙiya kai to yadda ya zo a hadisai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi murmushi zaka ga hasken ma yana abin nan wanda ya fi na walƙiya karfi to shine yace walƙiya ta tuna mai wushiriya shine asfagar a larabci wa aishan haka kuma walƙiyar nan ta tuna min wata rayuwa ta ƙabba rayuwar da ta ƙare kana fihi talazzuz kuma duk wani daɗi na a cikin rayuwar nan ne kuma ga shi rayuwar ta ƙare kenan daɗin ya ƙare faghayatu maqsudi wa sharafu ma'khadhi ruba taybatin lahafi ala laylikil ladhi بأحمد كو بأنام بأحمد تحكي قدره ليلة القدر ليلة القدر يكبات بأحمد تحكي بأحمد تحكي قدره ليلة القدر قدر إنشيني لكسوري بفتح الراء فغاية مقصودي قرشم منفاتا وشرف مأخذ da ɗaukakar mashigata shi ne ruba tsaibatin shi ne dausayi na garin madina lahafi ya bakin ciki na akwai ƙaddara ya unnida ai ya lahafi ya bakin ciki na da damuwata ala lailiki akan darenki ya ke madina allazi wannan da wannan daren bi ahmada yake ɗauke da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lailatul qadari wanda daren lailatul qadari ta haki tana kwaikwayon qadarahu darajar wannan daren dare guda wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya rayu a garin madina to ya bi daren lailatul qadari shine abin da yake son ya faɗa a ce dare guda ka samu dare guda a madina ka haɗu da manzon Allah da ya fi ma alkhairi saboda a ce ka ga lailatul qadar domin lailatul qadar din ma kwaikwayon darajar wannan daren take
to shi yasa babu babban arziki kamar haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma karanta ishiriniya
cewa sahabban nan in ana maganar jama'a mafi daraja su ne kan gaba su ne kan gaba saboda sun rabauta da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani in wahayi ya sauka da zafi-zafinsa suke tarbansa in ka ga mutum na zagin su to kasancewa bai bisa layi bai bisa layi
to kadaru ra'un din nan sai a maida ta da fataha kadara hu lailatul qadri shine fa'ilin tahaqi kadara shine maf'ulun bihi to wannan ibnu rushayd kenan a littafin sautriya kuma nan za mu kwana insha Allah ta'ala sai wani sati sai mu tashi shafi na arba'in da tara abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh